الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله yau za mu shiga cikin a ƙasamu tashbihi haka ne ko satin da ya wuce mun yi magana akan at-tashbihu wa arkanuhu wa qulna fi zalika al-majlis إن التشبيه له أقسام أربعة له أركان أربعة الركن الأول المشبه والركن الثاني المشبه به والثالث وجه الشبه والرابع والأخير أداة التشبيه ذكرنا ذلك في الدرس السابق واليوم نبدأ من أقسام التشبيه أقسام التشبيه بسم الله ولا.
بسم الله الرحمن الرحيم وهذا هو درس كم يو يو يو يو شاتر غوتان يكو سفر يو شاتر غوتان سفر wato watan biyu shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da shida ashirin da tara ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya wannan kuma shine darasinmu na biyar ko hada huwa darasul khamis jamil aka samu tashbih faddal بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى الدين أما بعد مم.
أقسام التشبيه أنا كالماء إن رضيت صفاء وإذا ما سخطت كنت لهيبا سرنا في ليل بهيل كأنه كأنه البحر ظلاما وإرهابا قال ابن الرومي في تعثير غناه مغ- غناء مغني fi tasir تعثير zinai غناء مغني فكأن لذة صوته ودبيبها سنة تمشى في مفاصل نعتي وقال ابن المعتز وكأن الشمس المنيرة دي نار جلته حدا- حدائد الضراب الجواب في السرعة برق خاطف أنت نجم في رفعة وضياء تجتليك العيون شرقا وغربا وقال المتنبي وقد اعتزم سيف الدولة سفرا أين أجمعت أيها, ال- أ- أي هذا الهمام نحن نبت الربا وأنت الغمام وقال المرقي النسر مسك والوجوه دناء نير وأطراف الأكف علم
to waɗannan amsila ne wanda ya fara da su kamar yadda muka ji su za mu fassara su zuwa ga harshen hausa ana kalma'i in raditu safa'an wa iza ma sakhibtu kuntu lahiba haka wani ya faɗa yana zuga kansa ko yana siffanta kansa ana kalma'i in raditu safa'an ni kamar ruwa nake in raditu in har na ga dama to kamance da ruwa ta wace fuska safa'an wajen ka ganshi garau galariya garai mai daɗin sha to haka nake in na ga dama in razitu in in in na yadda in ba idza kuntu fi rida idza lam akun fi ghadabin an fahimta ko yace ni lokacin da nake kwanciyar hankali kamar ruwa nake ka ganni galariya garai wa idza ma sakhittu kuntu lahiba idan ko har na yi fushi to sai in zama harshen wuta wato yana da janibi guda biyu yana da janibul khair da kuma janibul shar illa annahu yastakhdimu kull janibin min hadain aljanibaini fi ma yasluhu lahu fa idza kana fi halati ar-ridha fa huwa kal ma'i safahan safa'an wa idza kana fi halati al-ghadabi fa huwa kal lahibi kal lahibi fi madha lam yadhkur wajha ash-shabahi wa nahnu sawfa natatarraqu ilayhi fi fi al-bahth نبي سرنا في ليل بهيم كأنه البحر ظلاما وإرهابا البهيم من الليل هنا المظلم ليل بهيم بمعنى ليل مظلم سرنا في ليل بهيم من يتفي الدري أتكن وان الدري مدهو من يتفي أتكن وان الدري مدهو كأنه البحر ظلاما وإرهابا shi wannan daren kai ka ce teku ne zalaman wajen duhu wa irhaban da tsoratarwa shine irhab bi ma'ana at-takhwif tsoratarwa shine irhab turhibuna bihi aduwa Allahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum mutum ba zai gane wannan ba sai in mutum ya taɓa tafiya a cikin teku din dan kawai ka tafiya a cikin dan karamin teku za a ketare kogin Benue da kai ko ko abin nan wannan ba za ka san sirrin abin ba sai ka tafi a cikin teku wato wata rana mun tashi daga Port Sudan a cikin jirgin ruwa za mu je jidda aikin haji shekara uku da suka wuce ban taɓa yin tafiyar da na dama ba irin ta sai da na gwamnati da na sani da ban shiga teku ba tsoron firgicin ya wuce duk da kake tsammani tashin hankalin ba kankani bane ba tafiya a cikin jirgin ruwa gashi babban jirgin ruwa ne ba karami ba dan mutanen da suke ciki wane dubu daya bayan motoci da kayayyaki amma yadda ka san takarda akan ruwan nan wani lokaci idan iskan teku ya taso haka ne gashi kuma tafiyar wajen awa goma sha akwai ayoyi da dama da baka shi karanta su cikin qur'ani ba za ka fahimce su ba sai ka samu kanka a wannan halin sai dan ga fasara sunan ra'ayi la aini ba wani sharhi ba ka bukatar sharhi ibnu kasir ko qurtubi wallahi tallahi za ka gansu to lokacin da rana za ta bullo kai ka ce daga cikin tekun ta hudo kawai lokacin hudo wata kamar daga cikin tekun ta hudo kuma lokacin waɗansu kifaye suke wasa kaga sun yi tsalla sun fita daga cikin ruwa sun sake koma akwai aya mai yawan gaske gaskiya akwai tsoro akwai duhu a cikin teku sirna fi lailin bahimin ka annahu al-bahru zalaman yarhawa qala ibn rumi ibn rumi ya faɗa wannan wani adibi ne shi ibn rumi sananne ne sosai sha'irin mashhur fi ta'asir gina'i muzannin yana bayanin tasirin waƙar wani mai rera waƙa allazina zina'i muzannin wato tasirin waƙar wani mai rera waƙa yace fa ka anna lazzata sautihi wa dabibaha sinatun tamashsha fi mafasil al'asi fa ka anna lazzata sautihi kai ka ce ɗanɗanan sautinsa daɗin muryarsa lokacin da yake rera waƙa wa dabibaha da yadda take ratsa zuciya a cikin sanda a hankali sinatun kamar gyangyaɗi ne tamasha fi mafasil nu'asi wanda yake ratsa gabbai na mai jin bacci ka san barci a hankali yake kama ka sai sace ka kuma ta yaya yayi maganin gabbai saboda barci na hana gaba tasiri da ta yi motsi ko a baha ko ka karba gaba ɗaya gabbai sun riga sun mutu yace to dai barci ke ratsa mutumin da yake jin bacci haka wakar wancan mai waka take ratsa wanda yake sauraranta ta kaga wajhul mushabaha din kowanne ya sarku sahibahu ala ghirra wa ya'khudhu bagta kowanne da dan barci yana daukan mutum ne bagtatan wa huwa la yash'ur wa lam yakun yadri shine fa ka anna lazzata sawtihi wa dabibaha sinatun tamashsha fi mafasil nu'asi wa qala ibn al-mu'taz ibn al-mu'taz shi kuma yace وكأن الشمس المنيرة دينا رنجلته حدائد الضراب hada'id jam'i na hadida akan ce hada'id akan ce hada'idat duk jam'i na hadida alhadida shine kamar guduma da ake amfani da makeri ke amfani da ita wajen bubbuga karfe da lankwasa shi da abun nan dinsa abdarrabi mutumin da yake yin kuɗi irin na da tunda kuɗi na da ana yin sa ne da zinare da me da azurfa wanda yake bugan kuɗi shine abdarrab mai buga kuɗi da kuɗi ne na karfe ba na takarda ba ko na wani ma'adani ba na takarda ba shine ce ka anna wa ka anna shamsal munirata kai ka ce rana wadda take da haske din nan dinarun wato kamar dinari ne jalathu hada'idu darrabi wanda gudumar mai bugon kuɗi ta tace shi kasan ta hanyar bubbugar ne zai gyara shi yadda zai kyalli to ina kamanta kyallin rana ko da haskenta da dinarin da makeri ya riga ya gama buga shi daidai lokacin da zafin wuta an kawar da dattin da ke jikinsa kasan kyalle yake to haka rana ma take kyalle na biyar aljawadu fi sur'ati barqun khatif wato aljawad shine ingarman doki wai ingarman doki fi sur'a wajen gaggawa da hanzari barqun khatif wato walƙiya ce irin mai kyafta wannan haka wato yana so ya nuna cewa saurin wannan ingarman doki ya kai saurin mai walƙiya wanda saurin walkiya kan ai ba kaɗan ba ne ba na gaba ce anta najmun fi rif'atin wa diya'in tajtalika al'uyun sharqan wa garba anta najmun kai kan tauraro ne kawai fi rif'atin wajen ɗaukaka wa diya'in da kuma haske kana ɗaukaka kamar ta tauraro kana da haske kamar na tauraro tajtalika al'uyunu sharqan wa garba idanuna ta kallon ka gabas da yamma duk inda kai kawai ka zama abin kallo saboda kana yi wa mutane kwarjini kana da sha'awar a kalle ka wa qala al-mutanabbi wa qad i'tazama sayfu ad-dawlati safaran mutanabbi ya faɗa yana mai a daidai lokacin da saifu daula ya yi nufin wata tafiya zai tafi to shi ne mutanabbi ya ce masa aina azmata ayyu hazal humamu ina ka fuskanta ya kai wannan shugaba jagora shine al-humam shugaba kenan as-sayyid alladhi tawaffarat fihi shurutu siyada mutumin da duk ya cika sharuɗa na shugabanci shine ake kiransa al-humamu ayyu azmata aina azmata ayyu hadha al-humamu nahnu nakturuba wa anta al-gamamu ina kana fa ya kai wannan shugaba mai girma nahnu nakturuba mu ne fa ciyawa wanda take kan jigawa wa anta al-gamamu kuma kai ne girgijen da zai zuba mata ruwa idan girgijen ya tafi ita ciyawar ya za ta yi ta za ta yi dan duniya ta sai fa dala ya fasa fasa tafiyar yi mutalabbi dan duniya ne kwarai da gaske wa qala al-muraqqis wannan ɗaya daga cikin mawaka ne shi ma ya faɗa al-muraqqas ake ya rubuta ana amma al-muraqqis ake faɗa ake karanta shi siga ta ismul fa'il kenan an-nasr miskun wal wujuhu dananirun wa atraful akuffi anamun annashiru shine kanshin abu annashiru miskun kanshin turare ne kawai wato yana so ce kanshin kamar na turare kawai sai ma ya ce turaren ne gaba daya wal wujuhu da nanirun fuskokin dinarai ne wato yana ce ce fuskokin na kyalle kamar ne kamar dinari kawai sai ce fuskokin ma dinarin ne kawai wa atraful akuffi anamun gaffan al'akuf jam'i na alkaf alkaf ba shine tafin hannu ba gefensa shine nan gurin anamun ai lalle ne kawai a madadin ce suna da kyau kamar an yi musu lalle sai ce ma lallan ne kawai gaba daya to a nan gurin ne za mu zo yanzu mu yi dirasa idan mun fahimci waɗannan abiyat din dan fitar da aka samu tasbihi tasbihin da ake kiransa kaza saboda kaza tasbihin da ake kiransa kaza saboda kaza mun riga mun san cewa idan muna so mu cika rukunan tasbihi dole mu samu rukunai guda nawa hudu dole mu samu almusabba almusabbahu bihi wajhu shabhi da adatu tasbih to wannan shine at-tasbih allazi tawaffarat fihi arkanu tasbih duka to idan aka cire wani daga cikin wani abu to sai a sa masa suna dan saboda cire wannan abu idan aka cire wani abun kuma sai a sa masa suna saboda cire wannan abun to daga nan ne za mu samu a kasa din tasbihi kaza shine wanda aka cire kaza tasbihi kaza shine wanda kaza ya cika tasbihi kaza shine wanda aka cire kaza da kaza to kuma kowanne da inda ake yin sa dai idan ka tashi sai ka zabi wanda kaga dama kai a cikin tasbihin amma idan ka san ka san tasbihi sani mujmal irin wanda muka karanta a baya ba za ka more ba har sai ka san aka samu tasbihi dan saboda daga nan ne za ka dauki irin tasbihin da kaga dama kai sai ce me
البحث يشبه الشاعر نفسه في البيت الأول في حال رضاه بالماء الصافي الهادي وفي حال, وفي حال غضبه بالنار الملتهبة فهو محبوب مخوف لكو يشبه الشاعر نفسه في البيت الأول في مواكن ينا صفا تامنا كنسا ينا كمن تكنسا أتكن بيتي نفركو في حال رضاه أتكن حالي يردسا لكونتر هنكنسا بالماء الصافي الهادئ yana siffanta mana kansa kamanta kansa bilma'i da ruwa asafi tatacce ba gurbatacce ba alhade wanda ke kuma a kwance yayi shiru ba ruwa mai gudu ba dama galibi in ka ga ruwa ai yayi gudu to ba ba tace ke gaba ɗaya ba an gane ko wa fi hali ghadabihi amma a cikin halin bacin ransa kuwa bin naril multahiba yana kamanta mana kansa da wuta mai ruruwa shine al multahiba wuta wadda take almultahiba mai ruruwa yani zatu lahab wadda take da harshe domin harshen wuta din shine lahab almultahiba wato wadda take ruruwa kenan fa huwa mahbubun makufun wato nan take ya zama mahbub abin so sannan kuma nan take ya zama mai mako to a nan gurin idan wani daga cikin masana adab ya so zai yi nakadinka ya ce ta yaya mutum zai zama abun so abun tsoro a lokaci guda ai abun so kishiya ne na abun tsoro abun tsoro kishiya ne na abun so ta yaya mutum zai zama abu da kishiyarsa a lokaci guda dole sai da ya zaɓi mai ɗaya to in ka tashi ba shi amsa sai ka ce mai sai ka ce ai ba lokaci guda bane waɗannan sufofin suke taruwa kowace tana zuwa ne a lokacin da ya dace da ita ina fata mun fahimta kowace tana zuwa ne lokacin da ya dace da ita don ba zai yi ba a lokaci guda ka zanto abin so abin ki lalle akwai lokacin da zaka zama abin so akwai lokacin da zaka zama abin ki wato kamar yana da ahaliya na zama wannan dan yana da ahaliya na zama wannan ina ina fata mun fahimta kamar abin nan walillahi al-masal ala taban kamar yadda ubangiji ta'ala ya ambace shi da suna annafi ad-dar annafi sannan kuma ad-dar wa ai ba lokaci guda bane ba a ubangiji subhanahu wataala yanfa'u man yastahiqu al-manfa'a wa yadur man yastahiqu zalik fa huwa subhanahu wataala yastakhdimu kilta sifatayn fi ma yunasibuha ba wai lokaci guda bane ba annafi ad-dar a'a yana amfanar masu cancanta amfanar da su yana saukar da cuta ga waɗanda suka cancanta cutar ta hau kansu فهو محبوب مكو وفي المثال الثاني وفي المثال الثاني شبه الليل في الظلمة والإرهاب بالبحر to a misali na biyu kuma an kamanta dare ne fi zulmati wajen duhu wal irhabi da razanatuwa bil bahari wato sai a kamanta shi da teku
وإذا تأملت التشبيهين في الشطر الأول والمثال الثاني رأيت أداة التشبيه مذكورة في كل منهما رأيت مذكورة في يوه.
كل منهما ممتاز.
وكل تشبيه تذكر فيه الأداة يسمى مرسلا jamil jiddan yace ah, idan ka lura da dukkan tashbihin guda biyu a tsira ta farko da misali kuma na biyu ra'aita adatat tashbihi mazkuratan bi kullin minhuma za a ga adatat tashbihi an ambace ta ko dan yace ana kalma'i sannan kuma nan gurin yace sirna fi lalin bahimin ka annahu al-bahru ka anna san gurin kuma ga ka wato a cikin kowanne nau'i na tashbihi an ambaci adatut tashbihi sai ce wa kullu tasbihin tuzkaru fihi al-adatu yusamma mursalan dukkan tasbihin da aka ambaci adatu tasbihi a cikin sa ana kiransa at-tasbihul mursal at-tasbihu al-mursal huwa allazi dhukrat fihi al-adatu na'am وإذا نظرت إلى التشبيهين مرة أخرى رأيت أن وجه الشبه بين وفصل فيهما مم.
وكل تشبيه يذكر فيه وجه الشبه يسمى مفصلا jamil idan kuma ka kalli tasbihan guda biyu a karo na biyu ra'aita anna wajha shabahi buyyina wa fussila fihima za ka ga wajhu shabahi din an bayyana shi an fito da shi fili a cikin su dan sai ce ka ana kalma'i in raditu safa'an kalmatu safa'an ita ce me wajhu shabahi sannan da yace ka annahu al-bahru zalaman wa irhaban kaga zalaman da irhaban shine me wajhu shabahi في كون نعم وجه الشبه وكل تشبيه يذكر فيه وجه الشبه يسمى مفصلا دكا تشبيه دا أكا أمبتي وجه الشبه أتكنسا أنا كرنسا التشبيه المفصل أنانكو إذا هذان التشبيهان كلاهما مرسل مفصل مرسل لأنه ذكر فيه أداة التشبيه ومفصل لأنه ذكر فيه وجه الشبه جميل جدا سنة ويصف ابن الرومي في المثال الثالث حسن صوت مغن وجميل إيقاعه حتى كأن لذة صوته تسري في الجسم كما تسري أوائل النوم الخفيف فيه ولكنه لم يذكر وجه الشبه معتمد معتمدا على أنك معتمدا معتمدا على أنك تستطيع إدراكه بنفسك وهو الإر- الارتياح والتلذذ في الحالين مم.
ويشب- ويشبه ابن المعتز الشمس عند ال- عند الشروق بدينار مدلو قريب ع- عهده بدار قريب أهده نعم قريب عهده بدار الضرب مم.
ولم يذكر وجه- وجه الشبه أيضا وهو الاصفرار الاصفرار والبريق مم.
ويسمى هذا النوع من التشبيه وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه تشبيها مجملا ibn al-yumi a cikin misali na uku yana sifanta husna sauti mughannin wato kyawun sautin wani mai rera waka wa jamila iqa'ihi da kyawun yadda yake zubo da kalmomin shine al-iqa yadda kalmomin ke fitowa daga bakinsa hatta ka anna lazzata sautihi tasri fil jismi har ya kai matsayin da kai ka ce ɗanɗanon sautinsa na ratsa jiki shine tasiri tana ta tafiya tana ta ratsa jiki fil jismika kama tasiri a wa'ilin nawm kamar yadda farkon barci ke ratsa jiki a hankali a hankali har ya kwance maka ji ya zanto ba ka ji ya lankwasar da gabanka ya zanto ba sa motsi an gane ko annawmul khafif kenan walakinahu lam yadhkur wajha shabahi sai dai kuma bai ambaci waje hushe bashi ba ai kun ji abin da ya faɗa faka anna lazzata sautihi wa dabibaha sinatun tamashya fi fi mafasil nu'afi kaga ai bai ambaci waje hushe bashi ba an gane ko saboda me mu'tamidan ala annaka tastati'u idrakahu bi nafsik dan shi ya dogara ne akan cewa kai da kanka zaka iya gane waje hushe bashi din dan me kuma sai an faɗa maka shi sai goge shi wanda menene wajen shabahi din shine al-irtiyahu wa talazzuz fil halayn al-irtiyah wato jin walwala wa talazzuz da jin dadi al-irtiyah shine jin walwala ko samun hutu daga arraha ne sai ake al-irtiyah tartahu nafsuhu ila shay ma'ana zuciyar mutum tana samun walwala da jin sakewa da yin abu kaga wajen shabahi din shine al-irtiyahu wa talazzuz fil halayn cikin dukan halayen guda biyu فالذي يدركه النوم في أوائله يجد ارتياحا وتلذذا وكذلك ذلك الإنسان الذي يتأثر يتأثر بسماء مغن فكذلك ترتاح نفسه يعني على حسب ذوقه هو أها ويشبه ابن المعتز الشمس عند الشروق ابن المعتز أنا صفا ترانا لوكتم كيتو ورتا bi dinarin majluwin yana kamanta ta da dinari majlu wanda aka kawar da daskensa shine al-majlu qaribin ahaduhu bi darud darbi wanda bai dade da fito shi ba daga gidan kira shine darud darbi walam yadhkur wajha shabahi aidan shi ma dai bai ambata mana wajhu shabahi ba wa huwa al-isfirar wal bariq tunda zinari ne ai yana da launi mai karkatuwa zuwa ga al-isfirar wato kai ka ce ruwan ɗorowa ɗorowa ne wani bari ga kuma kyalli sauti ne ruwan ɗorowa ga shi ko mai kyalli to sai yake so ya kamanta rana lokacin da take faduwa ma a wato lokacin da take kokarin fitowa haka launin ta yake al-israr haka in ta faduwa ma haka launin ta yake al-israr wato wajhu shabahi da tsakanin rana da dinari wanda aka fito da shi daga gidan kera shine ne al-israr wal barik al-barik shine kyalli daga nan aka samu al-barq an gane ko wannan shine wajen hujja bai kan sai ce wa huwa allazi yace wa yusamma hadha an-naw' min at-tashbih irin wannan nau'i na tashbihi wa huwa allazi lam yuzkar fihi wajhu shabahi wanda ba ambaci wajhu shabahi ba a cikin sa ana kiransa da suna tashbihan mujmalan tashbihan mujmalan wato at-tashbih al-mujmal wa huwa allazi lam yuzkar fihi wajhu shabahi aha وفي المثال السابع يسأل المتنبي ممدوحه في تظاهر بالذعر والهلع قائلا أين تقصد وكيف ترحل عنا ونحن لا نعيش إلا بك لأنك, لأنك كالغمام الذي يحيي الأرض بعد موتها ون...
وفي المثالين الخامس والسادس شبه الجواب بالبرق في السرعة والممدوح بالندم في الرفعة والضياء مم.
من غير أن تذكر أداة التشبيه في كلا التشبيهين مم.
وذلك لتأكيد الادعاء مم.
لأن المشبه عين المشبه, عين المشبه به مم.
وهذا النوع يسمى تشبيها مؤكدا
a misali na biyar da na shida an kamanta aljawad yangarman doki bilbark aka kamanta shi da walƙiya fistur'a wato ana nufin wajen hanzari da gaggawa wal mamduhu bin najmi kuma an kamanta wani wanda ake son ayaba da tauraro wajen mai firris'ati wa diya wajen ɗaukaka da kuma haske min gairi an tuzkara adatu tashbih ba tare da an ambaci adatu tashbihi ba ita ce ka ko ka anna ko في كلا التسبيحين cikin dukkan tasbihin biyu saboda mai wa zalika li ta'kid al iddia wannan so ake karfafa maka da'awar idan ma an ce yayi kama da kaza to kawai a ce ma kaza din ne kawai so yake karfafa maka da'awarsa ta kamanceceniya sai ya ga adatu tasbihi za ta kawo goslo kawai sai ya cire ta dan karfafa da'awarsa ta tasbihi an gane ko bi anna al mushabbaha ainul mushabbah bihi yana so ya nuna maka shi al mushabbahu din shine ma mushabbahun bihi din wato wani kawai shine watan ba ba kamar da wata yake ba kawai shine watan kaga ai ta'kidud da'awa ne wannan wa hadha an-naw'u yusamma tashbihan mu'akkadan idan wannan ana kiransa da suna at-tashbihu al-mu'akkad wa huwa alladhi hudifa minhu adatu at-tashbih hudifa minhu adatu at-tashbih aha وفي المثال السابع يسأل المتنبي ممدوحه في تظاهر بالذعر والهلع قائلا أين تقصد وكيف, وكيف ترحل عنا ونحن لا نعيش إلا بك لأنك كالجمام الذي يحيي الأرض بعد موتها ونحن كالنبت الذي لا حياة لنا لا حياة له بغير غمام وفي البيت الأخير يشبه المرقص النشر وهو طيب رائحة من يصف بالمسك والوجوه بالدنانير والأنامل المخضوبة بالعنم وإذا تأملت هذه التشبيهات رأيت أنها من نوع التشبيه المؤكد ولكنها جمعت إلى هدف الأداة أو جمعت إلى هدف الأداة هدف جمعت جمعت إلى هدف الأداة هدف وجه الشبه وذلك لأن المتكلم عمد إلى المبالغة مم.
والإغراق في ادعاء أن المشبه هو المشبه به نفسه مم.
لذلك أهمل الأداة التي تدل على أن المشبه أضعف في وجه الشبه أضعف أضعف في وجه الشبه من المشبه به مم.
أهمل ذكر وجه الشبه الذي ينم عن اشتراك الطرفين في صفة أو صفات دون غيره غيرها مم.
ويسمى هذا النوع بالتشبيه البليغ وهو مظهر من مظاهر البلاغة مم.
وميدان فسيح لتسابق مجيدين من الشعراء والكتاب جميل وفي المثال السابع مثال نبكي يسأل المتنبي ممدوحه في تظاهر بالذعر والهلع متنبي yana tambayar wanda yake kodawa fi tazahurin bizzu'uri wato yana mai bayyana tsoro walhala da firgita qa'ilan yana mai cewa aina taqsud ina ka nufa wa kaifa tarhalu anna yaya zaka tafi ka bar mu wa nahnu la na'isu illa bik ka san ko ba za mu rayu ba sai da kai li'annaka kal gamamin ladhi yuhyi al-ardha ba'da mawtiha kai din fa kamar girgije ne na ruwa wanda yake rayar da kasa bayan mutuwarta wa nahnu kan nabti alladhi la hayata lahu bi ghayril gamam mu kuwa kamar tsiro ne wanda baya da wata rayuwa in ba ruwa ya sauka a kansa ba shine aina azmata ayu hadha al-humamu nahnu naktur ruba wa anta al-ghamamu wa fil bayt al-akhir a baiti na karshe kuwa yusabbihu al-murakkish an-nasra shi al-murakkish yana son ya kamanta kanshi shine an-nasr wa huwa tibu ra'ihati man yusif shine kanshin wanda yake son ya koda ya ziga din yana siffanta shi bil misk an gane ko yace an-nasru miskun wal wujuha bid dananir yana son ya kamanta kuma fuskoki na wanda yake son ya ziga da dinari an gane ko annasr miskun wal wujuhu dana mirun wal anamil yana so ya ziga al anamil wato wanda sune a taraf al akuf din da yake so ce al makhdubati bil anam wato gaffan yatsu waɗanda aka yi wa lalle yana so ya kamanta su bil anam da shi kansa lalla wa idza ta'ammalta hadhihi tashbihat idan ka lura da waɗannan tashbihat da ke cikin nan wurin ra'aita annaha min nau'i at-tashbih al-mu'akkad zaka gane cewa fa za su iya shiga cikin tashbihi da ake kira al-mu'akkad saboda me lakin wa- saboda me an cire me an cire adatu tashbihi an cire adatu tashbihi da kyau walakin na sai dai ita din tare da haka kuma jam'at ila hazf al-adati har ma ta hada banda ma shafe adat din kuma hazfa wajhi shabahi an shafe wajhu shabahi kenan gashi an shafe wajhu shabahi an shafe me adatu tashbihi amma da in ce anta kal asdi kal asadi fi shaja'ati kaga nan eh, tashbihun iktamal fihi jami'u shurut ko jami'ul arkan anta kal asadi fi shaja'ati kaga dan na hada daga wannan kai sanan zan ce anta asadun kaga na shafe me adatu tashbihi da kuma wajen shi anta asadun kawai in ce fulanan huwa al-bahru bi ainihi ai wani kogi ne na faɗi wannan abin da in ce kal bahari imma fil judi wa imma kaza kaza kaza cikin khasa'is na da sai ce huwa bahrun kawai ne su an fahimta ko to kaga wa zalika la anna al-mutakallima amada ila al-mubalagha so yake zurfafa wal ighraq ya nutse gaba ɗaya fiddi a anna al-mushabbaha huwa al-mushabbahu bihi nafsuhu wajen cewa wannan al-mushabbahu din shine mushabbahun bihi ba ma ya kama da shi ba kawai shine shi anta asadun faqad wa la uridu an aqula anta kal asadi ina ganin wannan tashbihi ne amma na bata lokaci anta asadun faqad wannan fi diai anna al-mushabbah huwa al-mushabbahu bihi nafsuhu ولذلك لذلك أهمل الأداة التي تدل على أن المشبه أضعف في وجه الشبه من المشبه به da haka kawai sai ya sarayar da ahmala sai ya sarayar da adatu tashbihi wanda ita adatu tashbihi tana nuna cewa to wannan din fa siffarsa duk da sun yi tarayya amma ka san da almushabbahu bihi yake da shi na sifar ya fi na almushabbahu yawa kamar yadda muka yi magana a darasin baya wa ahmala zikra wajhi shabahi sannan kuma ya sarayar da ambaton wajahu shabahi allazi yanimmu an ishtiraki tarafaini wanda wajahu shabahi ke nuna tarayyar bangalori guda biyu fi sifatin cikin wannan sifar aw sifatin ko kuma sifofi duna gairi haban da wani su domin lokacin da nace anta kal asabi fi shaja'ati nan na kamanta kaka da zaki ne ta fuskar me ta fuskar wata sifa ɗaya daga cikin sifofinsa ba ba cikin kowa ba sai cikin me shaja'a da kuma kila abin nan fi shaja'ati wal jara'a tunda akwai jur'a kuma a kaga nan gurin na iyakance ambaton wajahu shabahi yana nuna tarayyar ka da wannan abin da aka kamanta ka da shi cikin wata sifa guda ɗaya cikin sufofinsa ba cikin dukkan sufofinsa ba ko cikin wani bangare na sufofi sifa ɗaya biyu ba kowace sifa ba kaman can kaman can inda yake ka annahul bahru zalaman wa irhaban to ai albahar yana da khasa'is yana da sifofi da yawa amma anan mun dauki guda nawa biyu ne kadai wato amfanin ambaton wajhu shabahi nuna cewa ga inda kuke kamar shine amfanin sa idan aka cire shi kuma to wannan babbar da'awa kenan wa yusamma hadha an-naw'u bi tashbih al-baligh irin wannan tasbihi wanda aka cire adatu tasbihi aka cire wajhu shabahi ana kiransa at-tashbih al-baligh وهو مظهر من مظاهر البلاغة wannan kan alama ce daga cikin alamomin balagar mutum in an je yana zance da irin wannan tasbihin wa maidanun fasihun kuma fage ne mai faɗi litasabuqil mujidina wajen tseren waɗanda suke kyautata zance suka gwanance da zance sune almujidun yana shu'ara sawa'un cikin mawaka ne wal kuttab ko marubuta wato wanda ya kware cikin wannan tasbihin to ya kware kenan cikin balaga ana nuna alamar yana nuna mutane shaida ta cewa ya san balaga an fahimta ko to waɗannan gaba ɗaya su ne abin da ke kira a ƙasa mu tashbihi amfanin sanin su saboda a madadin ka zo kana zance kana ta yin nau'in tashbihi iri ɗaya wata rana ka kawo wancan wani lokaci ka kawo wancan wata sai ga ka ba mai karatu hutu mai yawan gaske baka nauyaya wato wuyansa ba ta hanyar tashbihi iri ɗaya abin ya yi masa nauyi har ya gaji da saurare ina ba ta an fahimta wata rana wani abin da wani malami zo gabatar da wata lacca to akwai wata kalma da ya ta amfani da ita ya mai ta so goma sha biyar da ita aka rushe laccar sa aka ce ai kana da kamar ba ka da kamar ba ka da jari a cikin kamus ɗinka na larabci wannan kalmar ita kadai a cikin paper ka ta shafi 25 kama mai ta so goma sha biyar sama da rabin littafin ka wannan kalmar ce na amfani sai aka kawo mutaradifat din ta wajen goma sha biyar malamin da ya tashi masa nakadi yace kana da mutaradifat gudan goma sha biyar kana da dama idan ka kawo wannan a wannan shafin in ka tashi sai kawo muradifat wa kuma daban-daban har goma sha biyar amma ka zo sai ta abu da kake da an jima ka ce kaza da an jima ka ce kaza ba daidai bane wannan ba da dai kaje yanzu idan ka zo kai ta magana kana ta kawo na nau'in tashbihi iri ɗaya da an jima ka kawo shi da an jima ka kawo shi a cikin maganar ka ko a cikin hudubar ka ko cikin wata makala da kai wannan ya nuna cewa akwai gajiyawa ta sadaka ajiz anta ajiz anta ra'is lakin law annaka ghayra law annaka ghayru ajiz lama atata bi tashbihin wahid tukarriruhu fi jami' al-maqati' min al-kalam ya kamata zan towa to mutum yana abin nan to gashi nan zai faɗe su a jumla sai bayan nan ya faɗe su a filla filla zai faɗe su a jumla sai dan mu gane alqawaid alqawaid التشبيه المرسل ما ذكرت فيه الأداة التشبيه المؤكد ما حذفت منه الأداة التشبيه المجمل ما حذفت منه وجه الشبه التشبيه المفصل ما ذكر فيه وجه الشبه التشبيه البليغ ما هدفت منه الأداة ووجه الشبه
wato a nan gurin yadda za ka samu sauki duk gaba ɗaya maganar ana yin ta ne tsakanin mai ko a ambaci wajahu shabahi ko a ki ambatansa ko a ambaci a datu tasbihi ko a ki ambatanta ko a ambace su su duka ko a goge su ne su duka shike na fa maganar in ka fahimci wannan to shike nan ka fahimci lagar zancan kaga at tasbihul mursal shi an yi mai zikrar fihi adatu tasbih to yayin da aka cire adatu tasbih ya zama mai ya zama muakkad sannan sai ka zo wajen wajahu shabihi at tasbihul mujmal shine wanda aka yi mai wanda aka shafe wajahu shabihi idan an ambata wajahu shabihi ya zama mai ya zama fasih ina fata mun fahimta to daga nan gudun sai ka zo inda an cire su su duka an cire adatu tasbihi da wajahu shabihi to irin wannan tasbihi shi kuma ya zama mai ya zama balik to idan aka ambaci adatu tasbihi da wajahu shabihi duk gaba da ya zama mai a ba mursal kadai ba mursal mufassal mursal mufassal mursal li'annahu zikra fihi ada wa mufassal li'annahu zikra fihi wajahu shabihi shikenan fa in ka fahimci wannan shikenan ko a cire ko a sa a cire abu ɗaya ko a ko a tabbatar da shi a goge su su duka ko a tabbatar da su shikenan wannan to sai namuzaj ka faɗa ga waɗansu namazaj na ya kawo kafin shiga tamarin namuzaj قال المتنبي في مدح كافور إذا نلت منك الود ود فالمال هين وكل الذي فوق التراب تراب ووصف أعراض كذا نعم متنبي كذا يكي مسا دم متنبي با با با با با عند متنبي يجي تكيتي الدنيا إلا زمن سأجندن كافور الإخسيدي في كافور الإخسيدي باوا ne bakin fata daga baya zo zama sarki a Misra mutanabbi yana ganin shi a gindinsa don yana son kudinsa kuma yana son ya dan ba shi wani hakimci na wata gunduma ya ta masa waka amma baya kaunar shi ko musu kala zarafi to saboda haka wani lokacin ba da niyya ba sai kalmomi su rika fitowa daga bakinsa na zagin sa ya je masa waka amma ya zage shi yana ta la tastar al abda illa wal asama'ahu innal abida da dan duniya ne wai karka yadda ka sai baya sai inda saddarsa lokacin da aka kawo maka sayarwa kaga da an zage sa ne zagin sa ne ke kafir al-ikhsidi wa maka zana ke ce masa idan naltu minkal wudda fal malu hayyinun in dai hannu dace kana so na to dukiya abu ne mai sauki wa kullun ladhi fawqa turabi turabun da abin da ke kan kasa ai sunansa kasa ma'ana in dai har akwai kauna to dukiya mai sauki ce mulki ma zo zaka iya bani hakinci abin da yake so yake masa kenan ka so ni ma kuma ballanta naka bani mulki ka so ni ma kuma ballanta naka bani kuɗi ni yanzu ba kuɗi nake roƙon ka ba kawai roƙo nake ka so ni dan in ka so ni zan samu komai daga cikin ababen da ke hannunka ka iya bani wannan kuma in baka so na to kuma ba za ka iya bani ba kaga wayo ne wannan dabara ce ko sai ka ba na zo zalimtu minka alwudda fal malu hayyun wa kullu allazi fawqa turabi turabu
وصف أعرابي رجلا فقال كأنه النهار الزاهر والقمر الباهر الذي لا يخفى على كل ناظر
kaga ya amfani da sujudi ka annahu an-nahar az-zahir wal qamar al-bahir alladhi la yakhfa ala kulli nazir kamar kamar yini ne az-zahir wanda yake mai haske dan a cikin yini akwai haske babu duhu wal qamar al-bahir kuma kamar wata ne mai dumautarwa saboda haskensa wato mai bada mamaki wato al-bahir asalinsa abu ne mai ba da sha'awa amma sha'awa tare da mamaki abu ne mai haske amma haske na ban mamaki don haka aka ce ya baharul uqul wato yana dumautar da hankula in sun gan shi allazi la yakhfa ala kulli nazir wanda baya boyuwa ga dukkan wani mai kallo kaga wato anan yace ka annahu an-naharu zahir an-naharu zahir wal qamaru al-bahir allazi la yakhfa ala kulli nazir aha na uku zurna hadiqatan كأنها الفردوس في الجمال والبهاء yace mun ziyarci wata gona kai ka ce firdausi ce fil jamali wal baha wani ce to ina ka ga firdausi da za ka kamanta ta da ita don haka wata in za ka kamanta abu ya zanto kai ne ka san shi to amma sun yi da wannan tasbihin a cikin balaga cewa idan abu ya tabbata a cikin zukata cewa kyakkyawa ne to ka iya kamanta wani abin da ka sani da shi ko da baka san wancan din ba amma ya tabbata a cikin duk zukatan ukala cewa abu ne mai kyau da an ambaci firdaus dukkan mai imani ya san wuri ne na wahala ko na daɗi ko ka taba ganin shi ko ka taba ganin shi ba an yarda da wannan ina fata an fahimta ai kamar balagar da ke cikin yadda Allah ke siffanta ƴaƴan itace na shajaratul zarqum yace innaha shajaratun takhruju fi asli jahim tal'uha ka'annahu wato ƴaƴan itatanta kai ka ce ka wannan shedanu ne sai wani su tuwa ta ganin ka wannan shedanu balle kana kamanta ƴaƴan wannan itacen da kan shedan sai a to ai ya tabbata a cikin lafiyayyin hankula da wanda ya taba ganin aljani da wanda bai taba ganin aljani ba me yake tsammani sifar aljani ki ta kuma mura to wannan munin allazi sakarra fil uqul shine abin da zai sa kai idrakin tasbihin tunda duk gaba ɗaya lafiyayyen hankula an san aljani mai muna ne kawai shi yasa yau sai Muhammadu Mutalla shi a rawi ke cewa idan ka bayar da gasa ta zane ka tara ɗaliban ka ce da Allah ina so a je a zana mun kan aljan yace to wanda zai fi kowa samun maki shine wanda hoton sai fi kowane rashin kyau shi ne wanda zai fi kowa samun maki da yawa tunda dai tunda amrun sabitun fil fitra anna ash-shaytana qabih wa anna ash-shayatina kulluha qabiha idan anta inda ma tarsumuhu labudda an tarsumuhu huwa qabih yayin da ka zana shi a matsayin mummuna to kafi da kuma bil aks aljanna kuma ya kamata ta zama kyakkyawa ce da haka sai ce fil jamal wal baha al baha daukan hankali shine al baha al alimu العالم سراج أمته في الهداية وتبديل الظلام وتشي مالمي شنو فتلة الأمة في الهداية وجن شريعة وتبديد الظلام ده كود دهو شنو تبديد وتويوا دهو كتا كتا إذا أنتوا بابتي وتدهو جاهل في كلمة wannan yadda kuma wato kaza anan gurin afakace yana so ya nuna yadda ya kamata malami ya zama idan malami na cikin al'umma ya kamata yana mai kawar da wannan duhun na jahilci to kuma kawar da duhun jahilci ba zai yi ba sai da mai sai da karantarwa da ilmantarwa idan babu ilmantarwa ba karantarwa sai zan ta cewa wato bai tasiri ba wajen kawo gyara cikin al'ummata to wannan namazin da ya kawo shine ya kawo ijaba su anan gurin sai ce ne al-ijaba al-mushabba kullu alladhi fawqa al-sirat المشبه به سراب نوع تشبيه بليغ السبب wato anan gurin kaga idan yazo ce idan nilka alwudda fal malu hayyun wa kullu alladhi fawqa turabi turabun abin da yake so ce wa kullu alladhi fawqa turabi fa huwa kat turabi amma sai ce fa kullu alladhi fawqa turabi sai ya shafe me adatu tasbihi da kome wajhu shabahi kaga ya zama nau'in tasbihin da ake kira at-tasbihul baligh shine ya musu gida a nan gurin kullum da zai fakar turabi a nan shine almusabbah turabun din nan shine me almusabbah bihi nau'in tasbihin ya zama balik saboda me huzifat al'adatu wa wajhu shabahi
الثاني مدلول الضمير في كأنه المشبه النهار الزاهر المشبه به نوع تشبيه مرسل مجمل السبب ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه جميل kaga da yake ka annahu naharu zahir wal qamaru ka annahu naharu zahir wal qamaru zahir Allah ya yakhfa ala kulli nazar ka annahu kaga lamirin hu shine me al musabbah an naharu az zahir shine me al musabbah bihi um to kaga nan wurin ya ambaci adatu tasbihi amma shin ya ambaci wajen shaba bai ambata ba da haka sai zanto mursalin mujmal mursal li'annahu dhikra fihi الأداة ومجمل لأنه وجفت منه وجه الشبه يكون هنا وجه الشبه جميل سيدنا نقبة
الثالث مدلول الضمير في كأنه المشبه القمر الباهر المشبه به مرسل
مجمل مجمل نوع تشبيه مرسل مجمل السبب ذكرت الأداة ولم يذكر وجه الشبه
جميل wannan kamar wancan ne ba wani bambanci الرابع يا كما تدعي الرابع الضمير في كأنه العائد عن الحديقة المشبع الفردوس المشبه به
نوع التشبيه نوع التشبيه مجمل مفصل ها مرسل مرسل مفصل السبب ذكرت الأداة ووجه الشبه جميل سأل عالم عندك المشبه الخامس العالم